بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne daidai da daren sha hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da sha hudu ga watan safar hijira na da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da bakwai ga watan januwari shekara da uku dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar ainihin wato kasusuwan da muke aikawa da farin sako na fatan alheri zuwa ga kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna sakamakon alherin da ya same su kuma ya sami dukkanin al'ummar musulmi masu fatan alheri ga musulunci da musulmai na haɗewa da ainihin ta samu bayan ainihin rabuwa ta tsawon shekara 24 shekara 21 cir kada Allah ya sake nuna wa musulmi ire-iren wannan musiba ta rabuwar kai kuma kamar yadda muka yi ta faɗi ya Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan haɗuwa ita ce sanadin da dukkanin al'ummar musulmi za su haɗu na faɗi wannan a baya ɗaya bayan ɗaya ko da kasusuwan da ka saurara na ɗaya da na biyu da na uku duk za ka ji haka insha Allahu ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa daga cikin waɗannan addu'o'i namu domin kamar yadda muka ce su ma mutanen tijjaniya sun tafi za su yi taro to a ƙashin gaskiya saboda Allah har sun yi taron kuma sakamakon taron ɗaya daga cikin manyan malaman su na ƙasa shine Shehu Sharif Sale na Maiduguri ya ainihin kira taro kuma na dukkan bangarorin musulmi na ƙasa baki daya kun ga gabana nan takardar goron gayyata ce aka aiko mini gata da sunana Muhammad Awwal Albani Zaria haka gashi wannan gashi almajlisul islami an nigeri assembly of muslims in nigeria wannan takarda ce ta goron gayyata wadda a cikin watan afrilu za a yi wannan taro kowane bangare daga cikin bangarorin musulmi ana gayyata su su zo me ya kawo faɗan ne ya za a yi a gyara ya kuma za a shirya na fata an gane saboda haka insha Allah ta'ala al'ummar musulmi kowa ya kare ya fawa zuciyar shi ruwa kuma kowa ya yi ta'allanka daga wasu kada Allah ya sake haɗa mu da irin wannan mummunan sharri na'am idan har mun yi saɓani mun yi faɗa har an kai da kashe-kashe da doke-doke Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ba kan mu farau ba sai dai nuna mu ne ya fi muni sahabbai da suka fi mu daraja da ɗaukaka waɗanda sunayensu da jawabai a kansu ya zo a cikin ƙarar ayoyin alkur'ani da hadisai su ma sun yi fara sai dai su ba su kafirtar da junansu ba sannan kuma ba su ainihin wato halatta cewa kada a biya na sallah ko makamantan haka ba to kasantuwar al'amura sun yi nisa da zamaninsu shi yasa namu al'amuran suka ainihin wato munana kwarai da gaske daga cikin abubuwan da suka sanya za a tattauna shine dirasatu asbabu da'afil muslimina wa suquti hay'ati haybatihim menene ya kawo raunin musulmi a Najeriya me yasa musulmi da suna da kwarjini yanzu ya zama ba su da kwarjini to wannan na daga cikin matsalolin sannan at-tashawur fi kayfiyati tahqiq masalih amma wa hudna bayna kaffati tawaif an-nijeri al-islamiyya bi tajawuz salbiyat al-madiya min ajal tawjih tawhid min ajl tawhid as-saff al-muslimin fi Nigeria sannan za a zauna a shawara a tattauna akan yaya za a yi gyara na gaba daya ya kuma za a samar da sulhu a tsakanin dukkan ƙungiyoyin musulunci na Najeriya ta hanyar yafe wa juna abubuwan da suka faru a baya sakamakon haka a samu damar haɗe kan musulmi a Najeriya na uku التذكير بالواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى على العلماء واستنهاض الهمم لتنفيذها قدر المستطاع da kuma malamai su tuna irin abubuwan da Allah ya farlanta musu wanda yake na daga ciki shine su motsa himmar musulmi da gwargwadon ikonsu domin tashi a zartar da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin farlantawa musulmi din sannan taqdim hululin ilmiya amaliya bismi jami'il ulama ila hukuma al-federaliyya samar da ainihin wato mafita wadda take ta ilimi kuma a aikace da sunan ainihin dukkanin malaman Najeriya gaba ɗaya waɗanda wannan mafita ta ilimi a aikace za ta rinka tinkarar gwamnatin Najeriya ne domin ba da shawarwari da kuma gaya wa gwamnatin Najeriya mu fa musulmi game da kaza to ga matsayin mu musulmi game da kaza ga matsayin ba wani wanda zai fito ya ce a ma'ana in muka in aka ce an tsaye da dan takara kaza musulmi suka ce ba su yadda ba to duka ne suka ce ba su yadda ba ba wani wanda zai abin haka ko kun fahimta jama'a idan aka ce za a fito ai kaza in musulmi suka ce ba su yadda ba jama'a wajen shekaru hamsin da suka gabata a kasar india musulmi fa ba su da karfi irin yadda muke da shi amma sai da yawan sun haɗa kansu dan takara ya fito ta fito indira gandhi ta fito takara musulmi suka goyi bayanta a bisa sharuɗa za ta musu kaza za ta musu kaza za ta musu kaza ƙarshen lokaci da ta ci zaɓe sai ta manta da su ta wulaƙanta su kuma suna da sarkin musulmi guda ɗaya yana jagorancin su a bisa komai duk da ƙarancin su da ta zo za ta tazarce sai su musulmin kaf sai ainihin sarkin musulmin su ya ba su dokar cewa kada wanda ya ce komai ya saurara sai ana gobe zaɓe zai ji umarni ta gidan rediyo sha ɗaya na dare sarkin musulmi na ƙasar indiya ya fito lokacin nan ya ce jama'an musulmi e gobe zaɓe to a madadin dukkan musulmin ƙasar indiya gobe kada musulmin da ya fita saka ƙuri'a sai da safe shi kenan kawai kada a je saka ƙuri'a iyakar shawara kenan ba za ma a saka ƙuri'a ba ba wai za a saka wani ba a kada ma musulmin da ya fita saka ƙuri'a nan da nan sai da injiri gandi ta sheko a guje gidan sarkin musulmi ta zo ta ce to lafiya me na ice a ga takardar da muka yi alkawari da ke kaf da ki cika mana ko kwaya ɗaya ba shi yasa muka ce dama mu ke ce muke zaɓe bayan ke ba ma zaɓen kowa tunda ke kin saba mana alkawari to ba za mu zaɓe ki ba kuma ba za mu zaɓi kowa ba sai ta ce to a in ba ku saka min ƙuri'a ba na faɗi kenan na gama don da ƙuri'a ku nake kai labari yanzu me abin ya ce ba wani abin ya riga ya yi sanarwa ta ce a a kira duk wani lauya da ya a zo a zauna a sake shirya takarda yanzu yanzu ya fita gidan rediyo ya canza jawabi aka yi wannan shi kenan ya sake komawa kusan karfe ɗaya na dare sake mai da jawabin cewa to a fita kuma an fita a saka wa indirin gandi ƙuri'a musulmi suka fita suka saka mata da ta ci kaf ta tsayo akan cika musu waɗannan abubuwa me yasa saboda ana da baki ɗaya da ake magana da murya ɗaya to saboda haka in Allah ya so yana daga cikin abin da ake fatan wannan taron ya haifar sannan waqadatu diniya al-masihiyya wa jami' afrad ash-sha'b an-nijeri min ajli tahqiq al-amn was-salam wal-istiqrar fi kafati anha'il bilad a ƙarƙashin wannan za a tattauna har shugabannin kiristoci in matsala ta kama za a rinka zuwa ana zama da su saboda galibin shugabannin kiristoci kamar yadda za ku zo ku ji a yau daga ɗaya daga cikinsu zai faɗa da bakin shi kuma kamar yadda tuntuni Allah ya faɗi ya ayyuha allazina amanu inna kafiran min al-ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil Allah ya ce mafi yawancin pastoci da reverend fathers da bishops suna cin kuɗin mutane ne da banza kawai suna cin banza ne suna cin kuɗin banza haram suke ci mafi yawancinsu wato kawai hatta malaman nasu kawai tafiya suke da ka yau tun kusan kwana uku jama'a lauya ne aka sa shi a intanet haka dan asa idan nake ji ko kalaba duk dai tafiyarsu daya ya sa hannu a yana kuka an sa hoton shi a intanet cewa fastocin najeriya sun cuce mu sun ce mana an zaɓi buhari zai yi shari'a an zaɓi goodluck shine ƙasa za ta gyaru ya ce ina gyaruwar ƙasa ya sa hannu a ka haka ya shiga uku to ka gani ya aka yi to ma'ana haka kawai suke faɗa musu magana kawai sai su bi yanzu duk sun yi nadama akan waɗannan abubuwan sannan yanzu da tonan asiri da ya bayyana cewa bama-bamai da ke tashi yanzu su ne suke da alhakin buga waɗannan bama-bamai asiri ya ƙara bayyana ina ma'anar cewa isa almasihu ya kawo zaman lafiya kuma su masu yaɗa bushara almasihu ne sai zama duk ƙarya suke wa isa almasihu sannan ainihin sai kuma ayatu a'malin ukhra ira ashabul fadila al'ulama munaqashataha sannan sai kuma duk wani abu da malamai suka ga ya kamata a tsaya a ya dace a tsaya a tattauna to wannan wato kokarin samar da wata umbrella ce wato wata wata laima wadda za a zauna a yi taro a tsakanin malaman kuma duk wanda yake da magana an bashi ikon ya zo ya magana kuma daga cikin shawarwari mai yiwa daga cikin manyan malamai akwai wani ko zai daure yana sauraron wannan kasar nawa daga cikin shawarwarin da zan bayar shine duk wanda zai tafi da shawara kai tafi da shawara a fatan baki kadai ya yi kokari ya rubuta ta in ya rubuta ta da larabci in zai yi kuma ya juya ta ya zama da larabci da turanci in ya je ya ba da ita da fatan baki sai kuma ya bayar haka shine asalin yadda taron zai ƙara armashi saboda ko an je za a zauna a dudduba wane ya bada shawara kaza ga kuma bayani akan shawara a rubuce ina fata an gadi Allah madaukakin sarki ya taimaka da haka jama'ar musulmi hani allana alhamdulillah in Allah ya so waɗannan musibu za su zo ƙarshe in Allah ya so sa'an nan kamar yadda ne matashiya akan cewa don girman Allah duk wani abin nan shawara ko ta faɗakarwa da za a ji nayi game da su ‘yan uwa malamai mutanen ƙungiya kara ɗauka cewa yana musu ne ko rashin sanin mai ake ciki ko kushewa a shawara ce daga ɗan uwa mai farar zuciya zuwa ga ‘yan uwa mutanen kirki masu fatan alheri sa'an nan kamar yadda nace duk wasu misalai da zan buga da kaina ko makaranta ta ba dan isa ta bace sai dai dan matsayin buga misali ne kadai Allah madaukakin sarki ya taimaka na ba da shawarwari dangane da abin da ya shafi su malamai game da siyasar kungiya kuma ita kungiyar asali fa dama ta kafa akan wasu tsare-tsare ne to don girman Allah ai kokarin kiyaye waɗannan tsare-tsare domin waɗanda suka tsara tsare-tsaren malamai ne masana ne masu hangen nesa ne abin da ya dace a tsaya akan waɗannan tsare-tsaren shikenan sai zama babu sauran wani rikici babu kuma sauran wata ainihin fitina duk wata yarjejeniya da aka yi to kada wani mutum guda ya je wani gari ko wani masallaci ya je ya wargaza ta har sai ya sake dawowa wurin wannan yarjejeniya ya gabatar da koken shi tukuna sannan kuma dole ne ka rinka yi kana haƙuri akan abubuwa na sha buga muku misali wanda kuma in Allah so ya kamata in sake buga misalin nan da ya shiga cikin jeren giyar kasusuwan a garin nan a gabanmu malam hudu ce kaji Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya nuna tsoron Allah da dattaku da ilimi da kuma cewa ya cika malami na ahlus sunna domin a masallacin juma'a shine limamin juma'a a nan masallacin zaria hotel ya shiryo hudu da shi tana hannun shi yana cikin ɗakin liman yana jiran a kira ya zo ya shiga masallaci a ci gaba da sallah ashe wasu mutane guda uku waɗanda ba sai lallai na faɗi sunansu ba don duk gyara ake yanzu waɗannan mutane kuma dukkaninsu suna da rai kuma kowa nan na faɗi ya san su a lokacin gwarazan matasa ne malamai suka je suka shiryo juyin mulki guda ɗaya shi ne zai ainihin ɗare guda ɗaya shi zai kaza guda ɗaya shi zai kaza guda ɗaya shi zai kaza ana zaune an kira na farko ana jiran na biyu liman ya fito kaza kaza kawai shi kenan sai ga mutanen nan sun ainihin ɗaya ɗare kan mimbari kafin ai wata wata ya fara kudu ba za a yi haya haya malam hudu Allah ya gafarta mai sai ya fito daga lungun liman nan sai ya dawo kofar karshe ta masallaci ya zo ya zauna kuma ya ce duk wanda ya zo wurin nan saboda Allah ya zauna abin da suka yi ba matsala ba matsala shikenan ina fata an gane to duk wannan yana daga abin da muke cewa irin waɗannan su ake kira salaf irin waɗannan su ne salafiya wato waɗanda suke cire son zuciyarsu saboda Allah musulmi su zauna lafiya dan dai kai kadai an ji maka kakkace sai an yi tashin kiyama sai ka ce a hakura tunda dai kai kadai aka yi wa a zariya hotel din nan aka yi malam hudu haka kuma shi ke nan babu sauran wani tashin hankali daga ƙarshe aka zo aka ce an tabbatar da wanda yake na'ibin shi ne shi ne wannan dattijan yanzu da yake limanci malam abdulhamid shi ke nan kuma matsala ta zauna malam hudu har ya rasu ba wanda ya shaida ya tada fitina ko wani makarkashiya a garin nan haka aka yi a bauchi da wannan dattijo malam gida da umar saboda haka wannan shine abin da muke kira yanzu don girman Allah bahaushe fa yayi hikima da yace zo mu zauna zo mu saba ana nan wata ran a haka din sai wani shedanin ya nemi kogo kai to sai a kokarin a danne shi mu kuma kowa yayyafa wa zuciyar shi ruwa Allah madaukakin sarki ya kara hakuri sannan daga cikin shawarwari dangane da abubuwan da suka shafi siyasar ƙasa to gaskiya saboda Allah lallai ne kamar yadda na kawo misalin musulmin ƙasar India ya zama ainihin wato ƙungiyar da kuma al'ummar musulmi su yi ƙoƙarin haɗe kansu ta hanyar duk abin da zai shafi siyasar ƙasa ya zama suna magana ne da harshe ɗaya ku tuna 2011 April ɗin nan da ta wuce jama'a ba wani reverend father ko pastor ko coci kwaya ɗaya da ya fanɗare wa kiristocin Najeriya kaf alƙiblar su ɗaya haka ne ko ba haka ba to amma ku dubi yadda mu al'amura suka faru a tsakaninmu akwai malaman da har yanzu suna cikin gudun hijira saboda me saboda sun saba wa al'amarin da al'ummar su suke akai don haka an bi su al'amari ya rikice don haka don girman Allah al'ummar kungiya da al'ummar musulmi gaba ɗaya ya zama muna da baki ɗaya da murya ɗaya game da siyasar ƙasa kuma duk abin da za a yi a rinka dawowa mutanen da ake kira talakawa ko waɗanda ake kira grassroots a yi shawara da su a fahimci menene alƙiblarsu don wakiltarsu ake yi to kar kawai a je tun da ku malamai ne an kunna muku iya kwandishin a Abuja an ba ku irin farfesun Abuja kun ci shikenan ku tashi ku yi shawara irin ta Abuja a'a ku dawo cikin mutanen ku ga menene jama'ar ku suke so in akwai kuskure a matsayin ku na malamai shugabanni sai ku ce ga gyara sai ku koma sai ku yi magana da ainihin murya ɗaya ya zama ba ja da baya akan wannan kada wani malami ya ji tsoron cewa ai in ya je ya faɗa wa shugabannin ƙasa abin da yake wakiltar mutane za a kulle shi wallahi kullewar daraja ce ba wulaƙanci ba ne ko kaɗan don addinin Allah ka tsaya ba sannan duk abin da za su kawo su baka ka kiyaye ba abin da zai ƙara maka matuƙar ka saba abin da yake daidai sai rashin mutunci Allah maraukakin sarki ya kiyaye irin wannan sun faru ainihin a gombe jama'a lokacin da ake npn da unp da, da, da, upn aka zo aka samu matsala a lokacin nan kungiya ta dawo dan gungun ya dauki tashi fatawar aka raba kan mutane a gombe a lokacin nan to don girman allah ka a sake samun wannan allah madaukakin sarki ya taimaka idan so samu ne kuwa shawarar da tafi dacewa ita ce al'ummar musulmi a yanzu sun kai a kira su al'umma ɗaya a ƙasar amma tarwatsewa ce ta sa suka zama ƙananan al'ummomi to matukar an haɗu mun kai a kira mu al'umma ɗaya to duk al'ummar da suka kai a kira su al'umma sun isa fa su tsaye da ɗan takara ya kamata a ce ana tsayawa a tsaye da ɗan takara ba wai wani ya fito ya taho ya sa carbi da rawani ya zo masallaci don a zaɓe shi bayan an zaɓe shi kuma ya tsinka carbin ya jefar da rawanin ba wajibi ne al'ummar musulmi ya zama su ne za su tsayar da nasu wanda in suka ce mishi eh eh in suka ce mishi a'a a'a Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda na ba da shawarwari dangane da abin da ya shafi tattali akan cewa lallai ne kungiyar ta daina dogaro dangane da taimako ta ainihin kafa harkokin sana'o'i da makamantansu haka kuma ina mai faɗakarwa akan don girman Allah duk wanda zai kawo kungiya taimako ya je kai ofishin kungiya kar a kai gidan wani malami wannan na daga hanyoyin da aka haɗa wasu malamai faɗa da ainihin ɗalibansu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kamar yadda na faɗi a can baya jama'a na ce darewar da kungiyar taifa ya ja babban bala'i manya-manyan bala'o'i waɗanda mai yiwuwa ba za ka iya sanin cewa daga cikin bala'o'in da ake fama da su a yau mai yiwuwa na daga cikin sharrin da darewar ta ja suka faru ba domin kafin kungiyar ta dare duk wani mara kunya in ya taso a najeriya kungiyar za ta bi maganin shi ba wai da rashin kunya ba a ilmance na gaya muku karamin misali wani fitsararren matashi aka samu duk da za ku zo ku ji daga baya ya dawo ya tuba amma na kira shi ne da yadda asalin shi yake fitsararre ne mara kunya a lokacin nan ya rinka yawo kiristoci za ku ji ya faɗi da bakin shi yanzu zan sa kasadin shi ya rinka yawo kiristocin najeriya suka ɗauki nauyin shi duk inda zai ya ɓata sunan abubakar gumi ya yi wa musulunci sharri shine target din za ku ji ya faɗi da kanshi yace target din shine Abubakar Gumi sannan kuma musulunci a whole me yasa saboda Abubakar Gumi shi ake saurare shi wa'azin shi ke tasiri shi ke kaza dan haka yazo yana da cewa shi sakataren Abubakar Gumi ne da yake kungiyar tana hada a lokacin abubuwan da suka dace shi za a zauna a ba faɗa ake da juna ba sai aka zauna aka yi shawara cewa wannan matashin a bi shi duk inda yake sai an zauna da shi haka kungiyar izala ta aje mutum guda ya rinka bin shi kwararo kwararo duk inda ya ki zama sai a tare shi a ce aje gari kaza aje gari kaza har sai da aka zauna da shi wannan zaman da aka yi da shi ne gashi kaf a cikin kaset idan mun gama ni zan dan ɗanɗana muku ne kaɗan za a bar wa masu sai da kaset su buga masa ka ji kaf zaman da aka yi da shi tun daga farko ni zan dan ɗanɗana ne ka ji da yadda aka fara zaman da yadda har zaman ya ƙare har sai da kungiyar izala ta ga cewa ya tuba ya dawo addinin musulunci to yanzu irin wannan da a ce a irin wannan hali na rabuwa ne fa haka zai ci gaba da yaɗa wannan barna daga nan har rikicin addini ya faru to wannan yana daga sharrin da nake ishara in kungiyar tana rabe ba a tunanin me ya kamata to sakamakon haka sai abubuwa su ta kubucewa sai barna ce ta faruwa ina da yakinin duk abubuwan da ake kukan Najeriya tana ciki yanzu na state of insecurity rashin ainihin zaman lafiya da kungiyar a haɗa take shekara biyar da ta wuce da waɗannan rigingimun insha Allah ta'ala ba su faru ba domin a lokacin za a yi zaman cewa me ya kamata ya ya kamata a yi a datse wannan fitinar kafin wani ya ji labarinta fitinar mai ta tsine da ta faru fitinar fa ta taso daga north east ne daga bauchi ne ta faru mai ta tsine ya zauna a garin bauchi ne tun 1950s kamar na faɗi sarkin bauchi mala adamu jumba Allah ya gafarta mishi shi ne ya kore shi a lokacin nan sai lib aka daina jin labarin shi bai sake bulla ba sai lokacin abubakar rimina gwamna ainihin a kano amma kafin wani lokaci ya riga ya dasa jama'a shi sun yi ƙarfi a inda aka yi rigingimu a wurare da dama bulunkutu ta maiduguri da makamantansu to wakilin shi wanda ke tsakanin bauchi gombe gongola a lokacin shine malam musa makaniki kun san cewa ya aka yi aka iya gano inda malam Musa makanike yake ta hanyar kungiyar izala ne wannan dattijo lokacin yana matashi malam ainihin Umar gida da Umar nan shine ya rinka bin sawun shi har sai da ya gano inda yake aka zo aka gaya wa hukumomi ga abin da ya kamata ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata kungiyar izala ta zo ta rubuta takarda ta musamman wadda yake ainihin tana barrantar da kanta daga duk waɗannan ainihin sharrori domin na iya tuna da kaina lokacin ina sauraron gidan rediyo 1980 daga jihar Angola na ji wani yana cewa wallahi 'yan izala ne yana cewa su Musa makanike ne yan izala ne kamar yanzu yadda yake duk masu yin bama baman nan in aka tashi sai a ce yan salafiya ne ahlus sunna ne haka a lokacin nan aka zo aka ce ai Musa makaniken ma dan izala ne don haka yan izala ne su ne yan tatsi ne kaza kaza a wannan lokacin ga takarda jama'a da sunayen waɗanda suka zauna suka sanya hannu akan wannan takarda waɗanda suka nuna cewa babu hannun izala a kai kuma izala ta barrantar da kanta daga duk waɗannan sharrori abinda kuma duk yake da alaƙa da ƙungiyar izala za ta bi ta taimaka wa hukuma domin a ganowa ganowa ta haƙiƙanin al'amari akan menene ya faru yaya abin ya faru amma ƙungiyar izala ba ta tsine ba ce kuma ƙungiyar izala ko kaɗan ba ta da alaƙa da 'yan ta tsine ko misali zarratin daga wannan lokaci in jama'a ba su manta ba tun daga rikicin 'yan tatsine da aka yi a kano da gombe ka sake jin rikicin tatsine ya tashi a najeriya an yi maganin shi to ina tabbatar maka da cewa kashi saba'in bisa ɗari na waɗannan rigingimin ƙungiyar izala ce da malaman izala suka tsayu a wajen duk yadda za a yi sai an ga cewa an kawo ƙarshen wannan ainihin fitinar kuma aka yi nasara a kai ashe kenan in har ka gamsu da wannan maganar fitintunin da ake ganin suna faruwa a yanzu hakikanin al'amari inda a ce kungiyar a haɗe take tuni da an haɗe kai akan an ga cewa ina za a bi da wane ne za a zauna su wane ne za a tura wane ne zai miƙe ya yi jawabi a ƙarƙashin haka kafin wani lokaci da tuni an shawo kan waɗannan fitintunin jama'a haka rigingimin da ainihin suka yi ta biyo baya a ƙasar nan na ƙabilanci da makamantansu waɗannan rigingimu duk gaba ɗayansu jama'a wallahi al'azimi sai da ƙungiyar izala ta rinka sanya hannu to lokacin da aka ce an samu ɓallewa to kuma shi kenan sai al'amura ainihin sai suka rikice bari su sanya mana wannan kaset mun ji shi insha Allah ta'ala sannan zan karanto mana wannan takarda zaka ji yadda aka fara zaman asalin shi musulmi ne amma ya rudda ya zo ya zama fitina ga al'ummar musulmi kuma yana kokarin ya haddasar da yaƙi kuma ya ce kan ce ta sa shi kuma ya faɗi sunan waɗanda suka ɗauki nauyin shi a cikin kiristocin ƙasar 'yan arewa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. sai a haƙuri kun san kasusuwan ɗaukan da ne wani za ka shi
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم tsayaye zaman da zamu da kai Mr. Ali shi ne ina son yi maka wasu ɗan tambayoyi game da wannan addini naka na addinin Kirista a mazauninka na wato mai wa'azi na addinin Kirista ni kuma a mazaunina na mai son ƙaruwa a wannan fannin. a tambayar da nake son na maka zan so ka so ke inda za ka yi zamu ka ba ni dama in yi addu'a eh ina maka tambayar in addu'a ta mun ci gaba da amsa a tambayar da nake son na maka shi a addinin Kirista menene matsayin zunubi ya ubangiji Allah mai tsarki da iko duka a ubanmu wanda ke cikin sama Allah mai rahama Allah mai tausayi Allah mai dokai Allah mai kauna maganar ka tafi a kowane hali yake ciki in muka yi kira a gare ka za ka je muka aika ina maka matuƙar roƙo a wannan lokaci ya ubangiji ina roƙon ka ka aiko da ruhun ka ya tsarki ya bishe ka kawar min da zai zanto da sabbin tattauna ya ubangiji amma ka fiskar da ka bishe daga duk ansar da zan bayar ubangiji ya zama kamar ni ƙaho da ke da nemi ka haka dalilin su wani ɗanka yesu almasihu ne su kan amin a magana ne zanabi a a garin mu ne kirista
kamar yadda na ce insha Allah ta'ala ba a samu cikakken kaset din nan za mu ji shi ina tsan son dan bayan dan yi mana ta'aliki ne daga cikin abin da zai baka sha'awa zaka ji irin yadda shi yake wa'azi zai bayyana da kanshi yana wa'azi ne na tonan fada shi Imam Bashir da kokarin a tayar da hargitsin addini madadin kungiyar izala ta haɗa wasu 'yan banga a je a mai duka a kashe shi a yi mishi kaza sai aka ce a a bi shi a ilmanci a zaunar da shi a ƙure shi shi da kanshi ya zazzaga kanshi da kanshi a ɗauka a kasa ko kun fahimta to don haka duk inda za ka ga wani aiki na ta'addanci to kenan bai kamaci ɗan izala ba kuma ba daidai ba ne ɗan izala ya saka shi a kai amma kamata ya duk inda za a ga a yi maganin ka za a ilmance to a ga ɗan izala shine a farko da haka aka da aka yi magani shi sakamakon haka daga ƙarshen kaset ɗin zaka ji inda ya zo ya bayyana kanshi ya kuma tona asirin kanshi kuma ka ji a kaset ɗin za mu ɗan ƙara ɗanɗanawa ka ji kaɗan ɓangaren side B wanda shine za a juye shi kusan minti talatin ka ji yadda irin zaman da aka yi da shi babu kalmar cin mutunci ko kwaya ɗaya da malamin ya gaya mai ko ya ɗauki zafi sai malamin ya ce mishi a'a in malamin ya ce mishi gashi a duba wuri kaza a bible sai koma ya ce to a duba qur'ani sai ya ce a to ai a tsaya a duba da mana sai ya ce a duba qur'ani in aka duba in ya gama maganin shi a qur'anance sai kuma ya dawo bible din ya ce to ai nan kuma ko kun fahimta jama'a wannan duk bai faru ba sai kasantuwar ana zaune lafiya lokacin kai na haɗe don haka bari mu ji side B na ainihin wannan kasar insha Allahu ta'ala wanda shi ne zai sa ka ji cikakken ainihin wato bayanin yadda zaman ya karke da kuma yadda ainihin salon da zaman ya faru da kuma irin yadda daga ƙarshe dawo ya fallasa asirin irin abubuwan daga nan ne za ka gadi wannan ita ce kungiyar kan shekara talatin da ta gabata yaya kungiyar kan take kenan a yanzu za a yi mamaki don kan ta ba wani matashi bom yanzu ya je ya ɗaura ya buga a coci ya kashe yan uwan shi kiristoci don a ce musulmi ne za ku ci za ku ci yanzu haka ku tambayi jami'an tsaro na ƙasa sss ina chief security officer na wannan cocin madalla da aka buga bom minti goma sha biyar zuwa ashirin kafin a buga bom din sai aka neme shi aka rasa ya kauce sannan shin ba wanda aka kama a buga bom ɗin a fito da waɗanda suka buga bom ɗin na hakika amma su kiristoci saboda suna ganin cewa nasu ya karɓi mulki sun shirya da makamai waɗanda za su yaƙi don haka kowa ya ji irin kalmomin da shugabansu ya fito yana cewa tun yana cewa su ba za su ce a rama ba amma dai kowa ya tashi ya kare kanshi har ya fito ya ce za su rama kuma za su ɗauki fansa kuma su sun san masu yi musu to sai ga bayani kuma ya bayyana tuni kuma jami'an tsaron ƙasar nan suna da cikakkiyar masaniya akan cewa bama baman nan fa ya tabbata ba musulmi ne ke buga su ba sai da shi al'amari ya bayyana amma har yanzu kun ga kiristocin da yake ba su da kunya na ƙasar nan suna ta kaucewa wannan hakikar me suke so dai a ce dai ainihin musulmi ne musulmi ne saboda dokin mai baki ya ta ainihin gudu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka za ku ji amma kafin nan jama'a ga wannan takardar da nake cewa ka gane daga cikin irin yadda ƙungiyar izala ta na dandatse da kuma kashe bala'in rikicin mai tatsi ne religious uprising a yi haƙuri kamar da nace rubuce-rubucen galibi da turanci ne don so ake su shiga duniya kowa ya san me ake bisa da kaduna zangon of religious turmoil, the Izala group faced other religious crises which deferred its plans for some few years. Wato banda rigingimun Kaduna da na zangon katab da aka yi to kungiyar Izala ta kuma fuskanci wasu rigingimun waɗanda daga cikin mazama kirci rigingimun kamar yadda wannan rubutaccen bayanin yake tabbatarwa. Daga cikin makircin don a kawo kungiyar Izala cikas. domin a lokacin kungiyar ta taso tana ainihin yada addini abin da zai kawo cikas a wannan lokacin kadai shine a haifar da wani rikicin addini wanda za a yarbawa yan kungiyar a ce su ne don a hana su shi yasa marwa mai ta tsine ya fi kama da ayyukan alarammomi a ƙasar nan amma me yasa ba a ce alarammomin maiduguri ba ne karatun allo suke yi rubutun sha suke yi gardawan shi sun fi kama da gardawa gardawa na karatun allo fiye da ɗan izala amma me yasa sai ba a ce gardawa ne na maiduguri ba sai aka ce ɗan izala ne tare da cewa ina son ku gane kamar mai tatsi ne tun da yake ma ba musulmi bane kirista ne kirista ne na ƙasar kamaru shekara tara da ta wuce mun samu wani yaron shi a yola da ya zo ya musulunta shi ma kirista suka ce daga kamarin ne suke fitowa sai su shigo sai su ce su musulmi ne don su kawo hargitsi da ya zo ya gome ko an zauna da shi a nan masallaci shi malam ustazu balalau a nan aka zauna aka buga a nan ya dawo ya musulunta a nan yake bayyana cewa gaskiyar lamari ga abin da ya faru har yanzu haka din yana nan a yola suna tare da su malam abubakar hamadu sakamakon ne sakamakon an zaunar da shi ya musulunta ya faɗi cewa asalin su suna shigowa ne don su kawo hargitsi amma sai su shigo da sunan cewa su malamai ne masu karatun alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to gashi bayanan na nuna cewa an tada wannan rikicin ne don a kawo cikas game da ainihin ƙungiyar izala This included the Maitatine uprising in Kano 1981, Maiduguri and Gombe. Malam Muhammad Marwa, popularly known as Malam Maitatine, was an Islamic scholar who uh, grew horns. After decades of public preaching, he claimed prophethood. Da farko dai ya fara da'awar annabta, condemned all hadith, duk wasu hadisai ya ce ƙarya ne, su ne ake ce musu 'yan ƙalaƙato sakamakon haka. and invented some worshiping rites uh, that were allied to Islam. Ya kirkiro wasu ibadoji kuma ya danganta su ga addinin Musulunci. In the 1950s, Malam Marwa settled in Bauchi. Kamar yadda na faɗi, wajen shekaru 60 da suka wuce ya taɓa zama a Bauchi. After some years, bayan shekaru The then emir of Guatemala Adamu Jumpa, having heard of his uh, sinister intentions, instructed him to leave Bauchi. Bayan da ainihin sarkin Bauchi ya ji munanan manufofin shi sai ya kore shi daga Bauchi. He left. Shi kenan ya bar Bauchi and was never heard. Ba a sake jin labarin shi ba until during the leadership of Abubakar Rimi of Kano. Sai lokacin ainihin shugabancin Abubakar Rimi a jihar Kano. His stay in Kano was long ya daɗe a Kano after forming his empire bayan ya kafa jama'a mabiya waɗanda kamar daula his followers went into rampage sai mutanen shi suka fara ainihin wato rigingimu killing maiming and burning houses suna kashe mutane suna tarwatsa dukiya suna konawa this crisis came to be known as the metatsini uprising wannan shi aka fi sani da rikicin metatsini to bari ka ji menene gudunmawar da izala ta yi a wannan lokaci the izala group absolves itself from metatsini's activity through its kaduna branch by right by right up kungiyar izala sai ta marmaza ta nuna cewa ba ta tare da kungiyar metatsine a wani rubutu wanda reshen kungiyar na jihar kaduna ya yi written in hausa language da hausa aka rubuta that was made public on 1st january 1981 a 1981 yau kamar shekara talatin kenan za ka iya cewa da wani abu ko kamar talatin da biyu kungiyar ta fito karara ta bayyana in the writing the izala called for setting up setting up a commission of inquiry kungiyar izala ta ba da shawara a kafa kwamitin bincike it also gave suggestion in order to avoid uh, further occurrence kungiyar izala ta sake ba da shawarwari don a kiyayi gaba and advise on measures to be taken by the authorities prior to all public religious preachings sannan kungiyar ta ba da shawarwari ga yadda ya kamata a gudanar da mu'amala ga masu addini the following scholars sign on behalf of izala kaduna branch they are da malaman da sunayen da sa hannunsu da ainihin wato suka wakilci kungiyar izala na farko alhaji abubakar abdullahi treta malam treta na ainihin kaduna sannan alhaji muhammad rabi'u daura sannan sai alhaji hudu muhammad cikaji zaria an alhaji uzairu tahiru cikaji malam uzairu naku gashi nan wannan shine kofin takardar da sunayensu da ainihin sa hannunsu jama'a gashi ba don komi ba domin a wannan lokacin an so ne ainihin agoga wa kungiyar wannan ainihin kashin kajin daga haka a jawo mata cikas tare da haka fa an ɗan jawo cikas ɗin na 'yan watanni da yin wa'azozi a wasu wuraren don dole aka tsaye da wasu wa'azozi da kuma wasu abubuwa na ainihin addini saboda me saboda wannan goga ainihin bakin kashin katin da aka yi mu koma yanzu mu sake sauraron yaya tattaunawa ta kasance tsakanin imamu bashir sunan shi kenan wannan yana daga cikin makircin da kiristoci suka fara shekara talatin duk wani fasto za ku je yana da'awar sunan musulmi Reverend Yinka Yusuf zaka ji sai ka ji wane sai ka ji wai sai su ce ai shi da musulmi ne ya zama kirista wato suna son kullum su nuna cewa ridda suke ta yi ridda suke ta yi zaka ji akwai wani shedani a lokacin nan da ya je cika wajejen Bauchi Gombe da sauransu da hayaniyar cewa shi dan Abubakar Gumi ne amma ya ridda ya zama kirista saurara da kyau zaka ji insha Allah ta'ala zaka gane cewa ba karamin aiki bane a zaunar da takadari irin wannan a yi maganin shi a ilmance daga baya kuma ya musulunta zaka gane irin dimbin fitinar da aka danne wa ƙasa wanda inda ƙasar tana mutunta ire-iren waɗannan da'awoyi wallahi tallahi sai an yi wani taro na mutunta kungiyar akan haka ba wai ai tunani ya za a rusa ta ba dan ana ganin ta a matsayin barazana Allah ya taimaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم تعالوا zaman da zamu da kai Imam Ali
ai hakuri da Allah na so in sa mana side B ne na sake juyo side A din shi ai hakuri da Allah a sa abin nan wato ba zai yi mu sanya shi gaba ɗaya ba saboda awa ɗaya da rabi ne gaba ɗayan shi mu kuma kun ga gaba ɗaya darasin namu awa ɗaya ne da rabi saboda haka muke so mu dan tsutsukuro inda yake da amfanin da kuma inda ko kuma inda zai fi dacewa da a saurara a yanzu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka za ka sai a dan saurara insha Allah ta'ala ya karasa tarewa insha Allah kamar yadda kuma nace na alƙawarin in an tashi za mu baiwa masu ainihin kasar su ainihin buga duk wanda yake so sai kai ma ka aje dan wata ranka iya hujja da shi insha Allah karkai irin yadda yan arewa an samu abu kuma sai a watsar sai ran da bukata ta tashi sai a yi zuru zuru Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am dan yi haƙuri dai kaɗan taruwa muke insha Allah da yau kaɗan na post ne ko ba post to bai shi kawai bai shi insha Allah ai da yau kaɗan na post ne kai alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da kuma yesu almasihu amintaccen ɗansa ɗan ragonsa wanda ya mutu domin dukkan zunubi da kuma yin mu tsarki wata yake bishe mu a yanzu nan ya shek bayanin da nake son in maka shi ne a matsayina na imam bashir aliyu a koyaushe idan malamai sun haɗu suna da wani ba suna yi na kansu ba ne alal hakika suna yi ne don jama'a su fahimta domin duk mutumin da aka santa a matsayin mai wa'azi ya kamata ya wa'azi da abin da ya sani gwargwadon sani da kuma gaskiya ake son wa'azi da ana son wa'azi da karya da rubi da fahimtar kai ba ina fata ka gane wannan yake ya ce mana yanzu da dukkan maganganu na littafi mai tsarki dukkan ayoyin da kake da kake kwatin daga cikin littafi mai tsarki don da da shi saboda yesu almasihu ya ce mu kiyaye su mu kuma yarda da su don yarda da su amma kafin nan shi ɗaya daga cikin magana wanda ne a kan ceto domin in ka da wannan to ba za ka da wannan in ka da wannan ko to ɗaya ta faɗi domin da magana zai ga hujjoji duk da tsohon kawai da sabo wanda ya tabbata ya tabbata da ɗaya ba ta anan kai tana cewa yesu ne bai bai zo don ya cuci mutane daga zunuban su ba ba abin da muke kenan ba ita cewa zuwan sa duniyan nan kace ya mutu domin ya karɓi zunubin mutane a cikin gala a cikin gala cewa an tabbatar da wannan gama yesu ya kubutar da mu daga la'anar shari'a da ya zama la'ana a maimakon ai wannan hujja muke amfani da ita eh na'am ya zama la'ana a yankon mu domin an rubuta can baya cewa wanda duk aka gicciye shi a jikin bishiya la'anan ne la'anan ma kusan kulla an annabi isa alaihi salam wannan aya ana la'anan manzo ne guda babban manzo ya ya fishe ni daga la'anar shari'a da ya zama la'ana a maimakon mu karanta muka shi da galatiyawa uku sha kirista je karanta wannan kusan ya la'ani ainihin annabi isa akan wannan aka dogara ake ce ya kubutar da kuɗin to amma ga wa'annan ainihin magana wancan magana na galatiyawa ga kuma wannan magana da ke tsohon alkawari da kuma tabbatar da shi a sabon alkawari da haka sai a ɗauki ɗauki na jiki domin sun saba da juna duk mai hankali in ya karanta su sun saba da juna daya amma ba ke duna da su ba to sai ka ce wannan fari ne ba shi kana kallo sai ka sa fari ne kuma wani ne tare da shi kafin ya ansa ɗaya daga cikin tambayoyin ka kafin ya rushe ɗaya daga cikin magana na ya shek yana son kai min bayani sai ko daga cikin qur'ani to tun da ni ne ma ni nake ma tambaya kafin dama na ce ma ni zan yi ma tambaya to ina son ka bani amsar wannan tambayar da nema sannan tana iya min tambaya ne kuma na gaya maka ceto a cikin addinin musulunci harfa shi ne shi ne na gaya maka na ce dukkan ayar da ta daga cikin littafi mai tsarki yadda jina a gare ni amma shin da maka duk da haka kaga kamar a ta yadda abubuwa ke zuwa a visions da yawa cikin mu lokacin challenge dole ne even that as the word of God na gane ko word of God maganar da ke cikin littafin tsarki ta a cikin revelation chapter 3 verse 20 ya ce duk wanda ya kara daga cikin wannan maganganu za a yi shi kari wanda ya rage shi ne za a yi masa rage ba zan da in rage ba ba kuma zan yadda in yi kari daga abin da na sani ina fata ta fahimta alal hakika na yarda da dukkan ayoyin da ka jawo haka kuma ni ma ai maganar Allah na karanta a cikin Matthew sura ashirin da sura ɗaya aya ashirin da ɗaya za ta haifi da za ta maka suna Yesu da ma shi ne zai ceci mutanen su daga zunuban su ai na ƙara baka hujja ne daga lafiyawa ba inda ma suka ce ya zama la'ana a maimakon su a maimakon ku kun fi kenan to ai abin da su ga maka sai mu ɗauki biyun nan sun zo daidai biyun nan sun zo daidai wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba domin sun saba ne shi ne magana ce ga maka ga dai kalmomi kuma duk duk hake da Allah ne ko dukkan su da saba wanda suka yi na Allah ne Allah ko yana magana da za su saba a cikin littafi guda to dukkan dole littafi ne sarkin maganar Allah ne amma ba kuma zai iya kare ta ba ba kuma zai iya cewa cewa ne su kare ta ba ba daga maganar da na faɗa wannan kowa ya ɗauki zunubinsa wannan kuma mutum ɗaya ɗauki zunubi shi ta yarda shi to dama ai kamar ya amal misali zarratin hairan yara wa mai ya amal zarratin sharran yara to ka yarda kenan maganganun sun saba wannan ya saba da wannan ba wacce ne yake karyata ba amma ka da wannan magana ta saba da wancan wato a bisa da wanda na gani ya saba alhamdulillah dama wannan shi ne bukata amma ba wai cewa a'a ko lalle kai ka ce wannan karya ne wannan ba a'a ba wannan ba amma malam yusuf ina son in maka wasu tambayoyi kaɗan yanzu alal hakika kamar wanda ka sani kamar wanda ka sha ji a cikin tarihi na kamar wanda kuma ka sha ji a cikin wa'azi na kamar kuma wanda ka sha ji a cikin jama'a ni da su ne kamin na zama kirista ko kuma da kuma hujjan da ya sa na zama kirista a zama cikin wani addini sai dai in dama ba musulunci ne ke yi ba haka kuma ko da mutum ba musulmi ba ne ya karanci musuluncin asali to Allah bai karkato da hankalinsa kuma musulunta domin yana daga cikin yarjejeniyar hudaybiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafirar makka a wancan lokaci inda aka ce ba zai shiga makka ba sai bayan shekara biyu amma duk baya da nan idan wani daga cikin makka ko yaro ko babba ko mace ko namiji ya faɗo zuwa madina wajensa ya ce ya musulunta amma bai koro shi amma idan na annabi ne ya koma can ba za a koro shi annabi ce na yarda sahabbai suka ga cewa wannan doka an cuci musulunci suka fara dan guda gudu cewa ya manzo Allah za a ce mu mu kora namu da ya zo cikin mu amma su in ma sai za su kore su ba sai ce ku kyale su duk mutumin da dama musulmi na musulunci duk tsanani bai shiga wani addini amma wannan duk kaji ya bar musulunci ne ya koma wani addini za a ba musulmi to da wannan hujja muke gani kan to gaskiya ina ga maka na kuma sha shi ko anan da yake na wa'azi musulmai sun tuba na yi wa'azi musulmai sun tuba to ke yawan sai in ga maka wani abu yake dama kasa ai farkon gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gare ka mace gare ka kuma za mu koma ya Allah to ubangiji Allah shi ne mai kallon zuciyar kowa shi ne kuma mai shiryarwa insha Allah a nan bayanin da zan iya yi kalilin cikin a da zan iya dogon bayani a nan ba shi ne ubangiji allah da muke bauta mawa ɗaya ne kuma alal hakika don musulman christians a calling god allah ake kira allah allah saboda haka ina roƙon allah ya buɗe da kowa idan sai san gaskiya addu'an da nake yi kenan kamar addu'an da Elisha na saurayin da ke kusa da shi amma ni kan da shirin har dama na ga maka na ce kiristiyaniki da a cikin da na ga abin ne Allah ubangiji ya fahimta ga wani za ka ce Allah ubangiji ya ƙara fahimtar da kai ya kuma buɗa maka zuciya ka gane cewa gaskiyar nan gaskiya ce kuma za ka ikon binta tare da mu da dukkan sauran al'ummar da ke duniya da kuma nuna mana karya ga ta asili mu ganta mu fahimce ta da kuma ba mu ikon guje mata amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
jama'a kun ji da haka wannan da haka wannan tattaunawa ta ƙari kamar yadda na ce doguwar tattaunawa ce in ka samu kasar ɗin za ka ji tun daga farko amma dai zuwa nan ta ƙari abubuwan da zan faɗi kafin mu ji sashi na biyu na tattaunawar ita ce ka duba irin yadda kiristan na yake kuma ka duba yadda malamin na yake taro shi saboda mai saboda akwai karfin hujja da ilimi saboda haka babu fada sai ka ji abincin da farko tukuna zai baka sha'awa a wannan munasabar ce wannan malamin da kake jin muryar shi ya rubuta wannan littafin wanda ga littafin nan an zo da shi ba a je da shi waje a siyar shin wane ne mai ceto wannan littafi shine littafin shi na ƙarshe wanda da ya buga Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi malam yusuf ibrahim daga garin bauchi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami shi kaɗai gayya ne mana duk inda ka ji a wannan lokaci muryar izala game da kwankwatsar wani kirista ko kuma turanci don turanci yake kamar gwamna gwalagwan ina fata an gane to lokacin shi yake wakiltar kungiya kuma a wannan lokacin bai wuce shekara talatin da wani abu ba ba na tunanin ma ya kai domin akwai littafi da ya rubuta gwamnatin adalci a ƙarƙashin mulkin umar ya kawo cikakken tarihin shi a bayan littafin wanda ka auna ba ka ga a lokacin da ike wannan gwagwarmayar dan shekara ashirin da biyar ne ko ashirin da bakwai ina fata an gane wannan kenan na daga cikin kaɗan cikin hasanat wato alheran izala wajen kare bala'i a najeriya domin wannan matashin kirista wanda daga baya ya dawo ya musulunta bala'i ne kungiyar kan ta so ta haɗo a ƙarƙashin shi amma sai Allah maɗaukakin sarki ya tare wa al'ummar musulmi wannan bala'in ta hanyar ainihin izala inna Allah yudafi wa anil ladina amanu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kiyayewa wannan sashi na biyu da zaka ji yanzu shi kuma wata tattaunawa ce wadda lokacin bayan shi Bashir din ya je yayi nazari ya gane duk abubuwan da yake akai ƙarya bayan wannan tattaunawar da kanshi ya dawo ya nemi Yusuf su zauna da kanshi ya nemi Yusuf a zauna kuma a sanya kafet cewa zai yi furuci da cewa ya tuba ka saurara da kyau baka ji
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العزيز الحمد لله
wannan shi bashir din ne ya karanta fatiha ka ba kai kanka wato wasu su a da kai musulmi ne wasu su a da ma kai kirista ne da tukun ka zo ka zama musulmi tukun ka zo ka zama kirista tukun ka zo ka zama musulmi wasu na suna ci a ka duk bayan wannan ma ai rayuwa ma ko da ka musulunta ma wannan musuluncin naka wani ya za ka sake dawowa ka sake faɗa domin misalin da kai kirista ne ka zo ka musulunta ka sake zama kirista ka sake zama musulmi shi ne yin asalin magana wannan kan an yi maganar nan ma a gaban abubakar da mai ran da na gwamnatin da a masallacin juma'a na kusan gando aka dole an yi magana na a gaba a bakar gobe sai da abubakar da mai nuna kan hana kira musulmi da gana shi ne ma'ala salo shugaban izana su gida a tsarin da sunna wanda yake da garawa ya kuma rasu tsohon sai gaba ya kuma rasu yana jira kenan ni ban taɓa taɓa duk da suke wuri amma babu wani kirista ni kaɗai ne kawai kuma ni wallahi ban taɓa ban a rai na aka ce maka ne zan wasu awon ma in sa da kirista ne ta san da za a ce maka tsayaro wannan babban hujja shi ne ka duka duk wani wanda yake ba ke so wannan sai ya koma nan ka dole ko kana son ka samu cikakken bayani koma nan ka dole an kawo a fiye da tsamin yalan shin na taɓa shiga wani addini wata kala baya ban taɓa wani ka ba malamai musulmi kuma ko da idan ya rufe ya rufe ya bari mutum addinin musulunci ta da wanda Allah ya ɗaukar su ke shirin rakara amma ni ban taɓa shiga kirista da su da ƙarya da kuma akwai kirista ne da zai ce damar wasu da shiga kirista da kuma musulunci da ke zuwa da hujja kuma sannan a yanzu ko da an ce na koma musulunci na koma kirista ce wani yare ne ake zai kama da Allah bane da kuma da kada na kuma musulunci ai har yanzu dai ko ma ne ne zai zo an da fito na Allah Allah ne ya bace ka dare da rana da da haka ka fara gani duk wanda yake zai rubuta al'umma Allah bayan Allah al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya ne kuma duk wanda yake yayi Qur'ani cikin dini har ya wani lafiya wallahi ka ga ne kariya ne da ba kowa ba ta lokacin da kan shiganka a gidan na sani ya zai iya maka tambaya domin a wa'azozin ka kana ambata da sauransu wanda zai iya irin bayani ne kai musu game da wannan wani tambayar cewa ko mun ya ji labarin cewa an ga an tambaye shi an ce wani sakatarensa ya tuba ya zama kareta Allah hakika ne zan ne zan sakataren abubakar gobe gani da na taɓa da na taɓa tsayuwa ne shafa awa guda suna magana da abubakar gobe ba iyaka lokacin da nake musulmi tangan ne in yana irin wani tanga in ba irin gidan sa ma ne ba ta ka ba kwata kwata kwata kwata ban taɓa tuna abakar da yanzu wannan kan ne kurin ta sani ne wannan karyar ce da farko ne ta sani ne wannan karyar annabi ban na san gobe ba da yawa na har yanzu akwai wasu na halar da lafiyar wani ana ce da shi yake abu bakar wanda yake yawo yana karyar a cikin gini ne wanda yake gidan ragar malaka wa kara yana nan yana hankalin cewa shi dan gini ne kaza kaza ya ce da sauransu kuma kan wasu da ɗauke nauyin sa ke fitar da shi don zai dinga wannan ƙarya akwai wasu da wanda ya ka dora musulmai ido a faɗin ƙasa a kirista ido a faɗin ƙasa mai sun shafa abubakar da a wulaƙanta shi saboda a duk faɗin ƙasa na cikin masu ajin addinin musulunci babu wanda ke la'azi kirista ke rosa su je su tura a wurinsa kamar su abubakar da babu kuma wanda zai tsaya ya fito maka gaskiyar musulunci ne ne musulunci kamar abubakar da to sun ga cewa lallai yana koyar ta a cikin yana kuma faɗan gaskiya ce ta dinin lai shi yasa za ta so kullum a kullum yana so ba da abin da kuma fasa fulani a kasar wasu illa ka duk ƙarshen ayyukan gani da kuma ƙarshen addinin musulunci yana fata ta gane ta alal hakika don ta wannan don ta zancen cewa dole kan yamin kan zaɓa sai masa yadda ya kama da ni ne kan zaɓa hannun da nake ciki ba ba ga kuma abin da ya kai da cikin wannan addini na fito fili na zama kuma na tana su hada a gabansa muka je masallaci don ma kada jama'a sun mutunta muka je masallaci ne kawai sai sai addinin musulunci na tana kuma su hada ne kenan daga na biyu ko da musulmai za su tare su ce su da su yadda na zo ne don yadda ya gada ko kuma yanzu in wani abu a zai su musulunci za su da tsarin na ɗaya da wani lafiyar da nan da na mata addinin musulunci ba mutum ya kada ta ba ba kuma ne ake ma Allah ne ake ma to da ka idan Allah ya gafarta mu domin da dukkan da nuna ne Allah ne ne idan Allah ya gafarta mu ko da dukkan musulman duniya ya tsari su ce kaza a kai na aiho in dai Allah shi kansa ya gafarta mu don da zan kallon ta alai na mutum na da kula ya faɗa cewa idan duk duniya za tsari su ce kan Allah ya ne ko da ce kan wannan ba da za su ce kaza in kuma duk duniya za tsari dai su ce ne sai Allah ya ne ko da samu nan ko da za ta samu ce kan ba sai da ka ne yanzu babu wani wanda na tsaya gare su ko Allah nan da ne da ne ke gafarta mu to alhamdulillah wato daga cikin abubuwan da kai ka faɗi ina ne inda kake ganin gazawan addinin da har ya sa kai kake jin cewa bai ma dace da kai ba ko da ga abin da ya same ka ina ka ga gazawar ta da har ka ji bai gamshe ka ba inda duk kai ka riga ka san su duka wani yake addinin kirista ɗin a gina kirista na gode akwai rare da yawa akwai wurare da yawa a cikin kristanci wanda ne yake ganin da kwakwarar hujja ce wanda zan kawo da cewa ba Allah ake nawa ana yi ne da kuren dandiyar na farko addinin addinin kristanci tana da different different denomination wannan wannan ne idan kawai wannan ne da shi iska kurin yana iya gina can cikin kansa da ya ƙarya ce Allah ya magana da ke ce ya da ke ya za ya wa'azi ya da ya ra'ayin jama'a su yi kuɗi da ya kenan sai da yawa ya akwai su akwai su sake tarangin antaratin wanda ake gina cikin wanda ni da kai na nasu da tarangin antaratin na yi wannan ra'ayi ba kuma da al'adar ta da kirista ne Allah ba kuma zai ci kuma ba kuma wannan da za a ci ana bauta na Allah ba da zama ake cikin ta ne kenan kamar roman catholic na ya yi attending da cases daban-daban na roman catholic wanda na wa'azi tsirin tsiri hanyar dalmar mutum da shagiya da sauransu da ci tsira da ci tsadi da musulunci ta haramta da misali a nan da sallah da wasu da daga lokacin da kai niyya na za ta je ta aikata Allah na cinye maka wala kurana na cinye maka amma wannan addini ta halatta kaga nan an ce kamar ana bauta na Allah ke kaga nan da zan yadda da wannan ba kaga wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da suka bani kuma na biyu a tsanin ana nan ana su ɗanya mata da maza mata da maza ce ɗanyen nan da mata da maza a tasu ana rai rawa ana waƙa kare da yana ta wani ya abu nan da tsaron ɗauki furan da ta kadin da suka haya kaga nan Allah ke kansa ya haramta ne na abin kuma a cikin babu kuma Allah hana wannan abu kaga na Allah sai kuma tsaye da akan addini da bauta na Allah daga nan da yake da zan manta da na gama a zai abinci ina isa ka dina ɗan mata daga nan da yake yawan da sun kai uku waɗanda suka dina har ta dina da miliya da yin gina da daga nan da yake kaga inda addini ne ban taɓa ganin malamin addini musulunci da zai wa'azi har ya kai da cewa malamin da ta ganin malamin addinin musulunci yanda zai wa'azi har ya kai da cewa irin wa'annan abubuwan ma sai sa sai sama domin ban taɓa ganin ko a wurin taron addinin musulunci ko a nan ban taɓa ganin inda musulmai ke ce ɗan ya mata da maza a kowane shi lokacin sallah ma ta da nan ya yi da nan da gudu ya an ji ya da an sallah na an fito ta yi ta zuwa a yau ko ya kana aikin gaba amma nan ko yawanci a cikin church ɗin za ka ga ta ce da mutane da kuma ya ana don dukan kuɗi kaga addinin Allah ba za a ta dukan kuɗi ba don kenan da biyu a nan cikin kai za ka ga wani rikici haɗa shi saboda lafiya da wani makwabtarsa abubuwa ga sai dai daban daban daban daban wanda in na ce zai zama a lissafta maka in ba nan da ta faɗin mai fito ya kuma gangamin sai dai nan da dogoro amma akwai su da yawa ta ga kuma kamar amok society wanda suna cikin christianity amok society wanda kirkin don su kai society ne kuma kirkin ya sai san da zaman kwanakin gawa suka yi shari'a da yawa a wani zaurin ka tafi a cikin ranar da ya ta faɗa da bakinsa cewa in amurka sake suna kama jama'a ne suna yanka suna yin kuɗi da kare ko ba zai yi duk da wannan addinin Allah ba ne kuma ƙungiya ne daga cikin kristanci suka dan ɗari suka wannan abu na ji na ji a barna a iya in trust a kan idanaren da na iya in trust sun faɗa ya ce babu wani ya ɗaura aure tsakanin wani saurayi da wani da da wata yarinya da ta gudu da ciki in ka yanke ta cewa za ka ɗora auren wannan daga ta tana da ciki ya ce mai ai wannan al'adar su ne na wannan ɗariƙa da dole ne da dole ne da an fito da ta zo kayan da yarinya cikin kana son ka aure ta an tabbatar ta samu cikin da ta da kanka da ka aure da su wanda za ka haifa a iya ɗauke ta a garin al'adar da ake kenan a ganin da kuma da yake a duniya Allah kai kuma ba ma da sakon da ne kullawo a cikin kirtara to in kai sakon da ne ka kiranta ya ne shike ne da kuma ma ka kira shi ba ka ganin kamar misalin shi kansa annabi isa alaihi salam ɗan kuma za ka ce game da shi kan abin da ka fahimta cikin addinin kiristanci domin idan muka duba za ka ga a mukabalar da muka rike wancan kara mun kama magana kan su yawa na fahimtakan Allah da kuma kasancewar sa ko shi ma ya zo da cikin jiki kuma dama shi Allah ne tun farko akwai kalma kuma kalmar na tare da Allah kuma kalmar Allah ce kamar da aka faɗa cikin cikin Bible to irin wannan mai ka fahimta daga cikin abin da ka ƙaro game da wannan matsala ya gode lokacin da lokacin da na ziyarci rabarar lalan da watawa muka yi fere da shi a can nigeria mission for christ a plateau rabarar lalan da watawa da bakin sai ku gina min cewa asalin babu wanda annabi ya faru da shi ina ganin an da bakin shi ku gina min cewa ayi na mutum kan da na wa'azi ne a wani kyau a cewa wani ƙauye a nan plateau ɗin ina fata ta gane to domin wannan wa'azin shi ne na ja wannan aya kana Allahu ya isa inni mutawashika wa rabbuka ilayya inda Allah ya ce na sauka kashi zuwa a gare ni kuma haka bane to shi ne yace gaskiya ka ne ba Allah fa ya dauki annabi Isa ne ina fata ka gane yace ya dauke gaskiya ka ne ba ya dauke annabi Isa ne kuma sai shi ko a zaka ji wannan ayar cewa ya dauki annabi Isa ne sai da malaka ya ce ne domin ya je har jirgin ram sun yi fere da wani bature wanda bature na amerika ta taɓa kayansa musamman ya tafi kasar maka ya koyi larabci ya zo karanci qur'ani don zai samu aya ɗaya wanda zai na qur'ani in bil ya karanta qur'ani har yau shekara ta arba'in nan ya bai samu ba bature ne ke gaya masa cewa asalin babu an kona asali da suka ga allah ya ɗauka annabi isa wanda ya shiga ya leko ya fito da sarka annabi isa shi ne suka tsari suka tattauna da yake sun gane kasalin yahuda ya suka kona kuma da muka duba daidai yadda babu yake a yanzu inda za ka tabbatar da cewa wasu ba magana annabi isa ba ne kowa ne in ga dama zai fona da nasu yi shagar yace god spoke to him Allah ya magana da shi kaza kaza kaza kaza kuma haka ganin ana kun su da eh to dole da ka annabi isa annabi Allah wanda shi yana wanda shi kansa annabi isa da kansa yana yana ya gwada a cikin christianity din ma asalin kirista wanda ya san abin da yake yi wanda kuma ya san wane ne annabi isa ina ga maka gaskiya hakko da tabbatar maka da cewa mu musulmi ne muka tabbatar mu ne muka sa annabi isa ba su ba kazani kuma duka wani fonin da aka wani kare rufe da sauransu da ake annabi isa mai kare karya ne duka wannan akwai hujjoji da zan bayar daga baya ba yanzu ba akwai hujjoji da yawa da zan bayar daga baya ba yanzu ba amma ne ne da kuma da da aka ga samu ta kun karko kada a kare ta ta kada wani abu da ya kai da na ba sun gari ta kamar sun gari ta addinin gado na tashi da ita kuma duk wanda ka gan shi ya shiga kai canji da inda ya kyale ya shiga ba dan kan wanda ne su kan da kai kaga suna ne don su samu kuɗi dalilin kwanci kan yake wanda ya kawo na gwacin da jiya zakin kila pastor majalta da ya tafi kaduna abin da ya ce ne yana son ya ɗaukar ministry yana ganin kuma babu wanda zai ja masa ra'ayin jama'a ya samu kuɗi a bauchi fere tun daga wannan lokacin ma na fara sakan christianity to ya bude mutum na na ai Allah ba ya bacci tun da shi dama lokacin da ya samu wani kusa yana son kawai zuwa wannan ministry ne ya tura da kirista ra'ayi da cewa su babu wani aikin da za su yi illa su dinga challenging ɗin muslim god hanyar da ya koyi kirgin lafiya na tabbata da da ruwa yanzu kana ganin daga cikin dukkan irin gwagwarmayar da kai a mai ka fahimta game da misalin haƙuri na musulmai alal haƙiƙa musulmai na da haƙuri inda a ce musulmai inda a ce musulmai ne suka samu wani yana na kirista indini yana wulakanta kiristanci kamar yadda kirista suka sani nauyi wa musulunci wallahi da babu zaman lafiya a ƙasar nan domin abin da ya sanar da haka ina son mu duba daga wajen tubar yan gidan wannan mutumin dr abashiya ina son mu duba daga wajen tubar yan gidansa babu irin maganar da zargi da kirista da dr abashiya ba ce ma addinin musulunci ba daga tubar yan gidansa kurum to bare ma a ce an tashi ana wa'azi ana zagin su ana menene kamar yadda na ke ke wulakantar musulmi na zagin suna da menene gaskiya musulmi yana da hakuri kuma gaskiya su ne suke bin dokokin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da inda ya tabbatar da cewa wannan addini ne maka ta wajen hakurin fatan da ya kogar da musulman kofar gwanda kuda inda ka daga tambayin cikin da baki da yawa fatan ko inda musulmai sun ga dama babu musulmin da ke zuciyar da bai san abin da nema musulunci ba inda musulmai sun ga dama tun daga lokacin da sun fara abin da suka ga dama ko musulmai da ke zuciyar sun samu na muna sai rikici da su jahilan wanda ba san komai ba amma duk musulmai da ya fahimta da komai yanzu da aka bari da kai na bada Allah na tuno da yake da yake ai abin da aka dogara da shi shine Allah ne kowa da wani fito ya ta ku to tunda magana Allah ne yake haka kuma bai da Allah ne yake haka ko yake Allah shi da kansa zai da Allah bai mutum da mutu cikin kasa da shi ya dawo ta ko gode ma Allah to wace shawara kake ga kake da ita ga mutane waɗanda suke da irin wannan manufa wato misali na sauya addinin su daga musulunci zuwa ga kirista ko kuma su kansu kiristan da manufan su wacce magana za ka gaya musu wacce kake ganin za ta amfani su akwai magana babba da zai yana especially waɗanda suke samari waɗanda yanzu suna tashin balaga na iskanci wanda wato ba su wato su da an haife su ne da cikin musulunci ruwan da shi ɗin ya tura musu ra'ayin san kudi addini a ido da sun da kuɗin nan za su iya da yawan addini musulunci su koma kiristanci shawarar da zan ba kowane da irin wannan tunani ne hankali ya kuma sani da cewa ba Allah ne ba ta da kama ba mutum da kuma dan kan Allah ta fita da kansa ne ke ba dan yin zaman ta ba lokacin da yaje ina inda za su iya da lafiyan addini ne sai su kuma ta tsare shawarar da zan ba kowane da irin wannan tunani ne hankali ya kuma sani da cewa ba Allah ne ba ta da kama ba mutum da kuma dan kan Allah ta fita da kansa ne kenan don yi da manta ba lokacin da yaje ina wa'azi a sai aircraft a sai hausa aircraft church na kano na zo ina wa'azi na ne ke tsaye ina ga bani na naga ba kamar da mai rubuci na yi da ka san kano garin musulunci sai ta zama kano suka tafi suka ce su za su je su tare ni suka shi ina cikin wani tafiya ana iya a garin ta yi alhaji zai sha gaban sun wata wani dattijo sai da fitar da sai har kan motar ya cewa za ku je ku bayan suka ce da shirin ce ku koma ce duk wanda ya je tare shi ba mutum gare ku bari ne kadai ya ishe shi ku tsaya ku saurara idan ba ku gane ba za a cikin mintoci talatin fata ka gane shi kenan ina kan wannan wannan biran ko ina wannan wa'azi me zai faru sai ga Allah na ji ya ta wani ce da Allah ya zai yi yana yana kuma sai ya magana a gaban jama'a to da shi mun ji gashi gashi gashi gashi abubuwan da kaje kake yi akan to idan Qur'anin nan da kake yi nan ta maganar Allah ne Allah da kanshi mun gare shi koyar shi da kansa ya koyar amma kai da zamu ce da kai koyar ba mu kuma na hana jama'a kan su taba amma kai hankali yana Qur'ani in kai to wallahi babu sarki sai Allah wanda raina yake hannunsa mutumin ya gama bayanin nan yana juyawa ya ga fadi ya ga na bude ido da kurin ya gama ake ta ana tsara mai ruwa akan ya tsaye kuma ciyaman na kano shi kansa ciyaman kan na kano da bakin sa yake a rufe wannan abokan abin da sunan wallahi abin da ya faru kenan wannan ita tare da dai kenan shi ta na ga maka da zan taimako ba idan nan gaba ni kaɗai ne na sa iya abubuwan da na gani da kuma na tabbatar da cewa Allah ya jinkirta ni yana haƙuri ne kuran ya tsale ni to kaɗan daga cikin abin da zai rabu da maka cewa saboda haka ina gargaɗin kowane mutum ne irin wannan tunanin bai kai da ra'ayinsa in ba haka ba kuma wanda bai ji ba ya ji ho su kuma kiristoci ba me za ka ce musu su wace shawara za ka ba su kiristoci kiristoci abin da yake ba su shawara a kai shi ne na farko shawarar da zan ba kowane kirista ya kaunaci zaman lafiya da kuma san gaskiya idan kiristan najeriya za su kaunaci zaman lafiya da san gaskiya a zuciyarsu da faɗin gaskiya babu hasada babu ƙayyaki babu son ta da tsaye-tsaye gaskiya da ta sanya da ba haka ba da kasar yanayin cikin ruwan lafiya ta ya haka ina ba a kowane kirista shawara da ya fidda tunaninsa da neman yi musulunci izgili ya ce da kuma ya fidda tunaninsa da sa ran kwaɗayin abin duniya ya nemi inda Allah ya ce don ya bauta masa ina kuma son kowane kirista ya zauna ya tunani ya dubi zaman sa yanda yake a cikin kirista na ce in ma wannan bayanin da na yi bai gamshe shi ba ina son ya aiko min da leta ko kuma zai ya same ni a Kaduna ina zaune a nan Kaduna State a tudun Nufawa manufa shirin Jeff Roche that is my house ya je ya same ni ko kuma ya same ni a Budalawa Katuru Club number 23 Badalawa Kaduna ya je ya same ni gidan mu kenan in bai gamshe shi ba yana son ya samu wani ƙara bayani ya same ni ni ko zan zauna da shi kuma zan yi bayani da shi insha Allah kuma Allah zai taimaka mu kowane kirista ne in kuma bai same na wuraren Najeriya to zai ci gidan abubakar gani ko kuma kowane ƙwarin ɗan jama'a ta wasu islam mafi kusa da zai tambaya. yanzu kai da kanka ɗan cikin kwanakin nan da Allah Ubangiji ya sa ka musulunta wani sauyi ka gani daga gare su kai misali ne ka gani ya canza maka wato ka ga wani ɗan sauyi wanda yake har za ka iya magana a kai ko kuma dai har yanzu dai da sauran yadda kake daɗin a jikinka haba ko kai ko kai saboda Allah ta wajen magana na da ta wajen tafiya na kai kanka ne ka gani tukuna kafin ma in zo ni gaba na bayani eto dai na san na zauna da kai bashiru to amma me ya kai za ka ta sanin abin da zuciyarka da kuma rayuwarka take gaya ma shi zigale ko ta zan fuska na ko ta zama gana na yawar ka zama sarkin ya kun sani daga fuska amma ka san daga zuciya kuma ita kai kaɗai za ka sani to sai za ka yi mana ɗan akwai canji daga fuska na gode to gaskiya yanzu kan ina cikin kwanciyar hankali amma da lokacin da nake cikin kiristiyani kuma kullum ina nan ina fakin ina nan ina tunani yau ne gobe ne kaza ne ne kaza ne ne ba ni da kwanciyar hankali san da kwanciyar rai da salama a kiristiyani amma yanzu ina da kwanciyar hankali ina kuma da salama ba ruwana da wani injiri ba ruwana da wani tashin hankali hankali na kwanciyar ne kuma na roƙon Allah ya daɗa ƙara ya daɗa kwantarin da hankali na na roƙon Allah kuma ya daɗa kautar da dukkan kowane mutum mahallinsu addinin gaskiya da kuma addinin Allah misali kai a tunaninka wani fannin kake gani idan kirista ya fi ba da ƙarfi gare shi wajen bincike zai sanya ya fahimci addinin musulunci sosai har kamar yadda ka fahimta misali don ka ƙara haske da kirista wani fanni ka fi son ya fi ba da ƙarfi a kansa saboda ya fahimci addini sosai mu dinga ziyartar malaman musulmai waɗanda suka san menene musulunci ba ɗan muna musulunci ba sai ke nan yana fiye da ya dinga kuma duba tafiyar yadda musulunci ke tafiya domin su a yadda kirista suka ɗauka in sun ɗauka a musulmai suna nan suna ta da hankalin jama'a ƙasa suna shirya wani mugun abu suna menene su za ka alhali ko kamar ka ga wasu wani malami da kuma kirista da kuma abu sai ce zan da cikin haɗin mutum su ne suna yi sai kirista sai cikin musulmai ne ka ga ne ta ce za ka cikin musulunci ba kwata-kwata kuma ka gane duk wani ɗan mutum ne za ka cikin musulunci ba ya kenan ta ji kamar duk musulmi da ya karanci musulunci da za ka gansu da sun tashi hankali na gansu ko yanzu cikin hankalin su ba abin da ya sa gaba illa ibadar Allah kowane musulmi yana fakin ya gane ne zai ta hanta a garin sa ina fata ta gane ya bayan da zai da ya so ya tsala a wannan ko za ka mana addu'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على دين الإسلام يا رب العالمين اللهم أرحمنا وأرحم لدينا وأرحم موتنا وأرحم ألمنا وأرحم الأمر بالإسلام وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات يا كبير الهدف يا مجيب الدعوات استجب على برحمتك يا رب الرحمن اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إذن لأولنا وآخرنا وأيقن دينك ورزقنا وتخير الرازقين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة الحمد لله أنا هنا في مصر مجال حتى جنب الأحد شد شر منزل أشوف أشوف أشوف
Allah ya amsa jama'a musulmi kunci tsakani da Allah babu sauran wani bayani da ba a tsawata game da wannan matsala kowa ya ji kamar da bahaushe ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi wannan matashi ne wanda lokacin ƙungiyar kan kiristocin najeriya suka so su yi amfani da shi domin ainihin a tada hargitsin addini don a daidai lokacin a daina yada addinin a koma ainihin ana ta cece ku ce amma ku dubi kungiyar izala yadda silently a natse ba da hayaniya ba aka tura mishi mutum guda gashi wannan mutumin da kuke ji wannan rubutun shi ya yi shi da sha inda shafi na 63 a inda yake ba da labarin wannan kabiyar ko ce haka ya rinka bin shi wuri-wuri yana gudu har aka zo aka aje inda za su ainihin yi mukabala duk da haka ya gudu bai zo wurin mukabalar ba haka dai har ta aminu kano kai na yawo sanda na yawo aka haɗe da aka haɗu suka yi wannan mukabala kamar da ya faɗi awa biyu ce asalin kasar ɗin awa biyu ne awa ɗaya ɗaya ɗaya ne amma abin da ya faru da yake malami ne kuma ɗan jarida ne sai ya dago iyakar don ya haɗa abin a kasar ɗaya don ka ga yanzu ka samu a kasar ɗaya ya wadatar maka mai wada kasar biyu ne ƙarshen ta sai a ce ɗan ya ɓace ina fata an gane saboda haka gashi inda yake faɗin cewa bayan wannan muƙabala kenan sai tashi ya tafiye shi kamar yadda na ce bai tuba ba a lokacin bai musulunta ba ana nan bayan ainihin wato mako biyu da wannan muƙabalar kamar yadda gashi yake faɗi sai shi wannan fasto bashir sai dawo har gidan wannan malam yusuf ibrahim ya ce ya zo ne yana da magana da shi na farko ya zo suka ƙara tattaunawa bayan tattaunawa da suka shi kenan sai ya dawo ya shiga addinin musulunci kamar yadda ka ji ya tabbatar mishi da cewa ya shiga addinin musulunci bayan nan ya tabbatar da waɗannan maganganun da kake ji sannan kuma kamar yadda ka ji ya waɗannan maganganun duk gashi ya ruwaito su cewa ya tuba ga Allah domin Allah ya yi abubuwan da yawa sannan waɗanda duk ya ci mutuncin su yadda roki cewa su yafe mishi a ciki kuma kun ga ya tona asirin waɗanda suka sa shi waɗannan abubuwan sannan kuma ya bayyana manufofin kiristocin Najeriya akan kullum su abin da suke tunani shine irin tunaninsu wato shi kirista kullum taro yake ya zai ya afka wa musulmi saboda shi kullum haka yake tunani to sai yake tunanin yanzu kuma musulmi suna nan suna taro yaya za su afka mushi wannan kun daga bakin shi yake faɗi sannan ku dubi yadda Allah madaukakin sarki ya kama shi a Kano shi da kanshi ya faɗi ya je na izgilanci wani ya tare shi an ji za a faɗa ya ce a bashi bayan lokaci da shi ne ya faɗi cewa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kifar da shi sai dai kawai ganin shi a gaban asibiti a nemi ƙarin ruwa na biyu kun ji gashi ya ce su ainihin joli tanko su suka ɗauki nauyin shi sannan ka ji wani shaidani a daidai wancan lokaci a bauchi yusuf abubakar yana ce yana cewa shi dan gidan abubakar gumi ne duk waɗannan abubuwan suna daga ƙarƙashin abin da allah yake cewa wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u za su ta muku yaƙi iri iri yadda za su ga sun raba ku da ainihin addini allah maɗaukacin sarki ya kiyaye sannan kuma kai ka dubi makirci wanda ina son don girman allah duk wani wanda yake saurare na dan izala ne ko ba dan izala ba kowane iri ne ina son ku nutsu akan wata magana wadda mai yiwuwa hankali bai bayu akan ta ba me yasa kan ba su ɗauki kowa dan ya musu wannan aiki ba sai wanda yake uban shi dan izala ne kuma shugaban izala kuma ya mutu ya bashi a izala ina son ku je ku binciki ina makomar 'ya'yan malaman izala da suka rasu tun daga watanni kaɗan har zuwa shekaru kaɗan ku je ku bincika wani ido da ake sawa a kansu kun ji da kanshi ya ce malam aliyu shine mahaifin shi kuma shugaban izala ne na badarawa kuma ya ce har uban shi ya rasu yana cikin addinin musulunci kuma sultan bello suke zuwa karatu ya aka bayan uban ya rasu ya aka kan suka ga cewa ba wanda zai musu wannan aikin ina son ku tsaya ku yi tunani wasu maganganu ne waɗanda tsakani da Allah ba su kamata ba ne ko kaɗan in fasa su anan ba don haka ba da na fasa su da za ku ji su suna da nauyi kwarai da gaske abin da nake cewa shine musulmin mu musamman ahli sunna ku sa ido akan ƴaƴan malaman ku waɗanda musamman suka kwanta suka mutu suka bari wani hali suke ciki a yanzu kuma mecece makomarsu akwai barna da dama waɗanda 'ya'yan irin waɗannan malaman ake ɗibowa don a kunyatar da da'awar to ina fatan musulmi su sa ido a kan wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma ina fatan wannan maganar kaɗai watsi da ita allah maɗaukakin sarki ya kiyaye daga ƙarshe kamar yadda na ce me kake tunani da a ce ƙungiyar bata dare ba wasu fitintunu da suka faru daga shekaru ashirin da ɗaya zuwa yanzu wasu fitintunin waɗanda suka shirya faruwarsu ba su yi musu shiri irin yadda suka yi wannan ba wannan fitinar da aka shirya ta bashir yaƙi aka so ya faru a arewacin najeriya kaf wanda daga ƙarshe ƙasar za ta ruɗe saboda babu garin da bashir bai shiga ya yi wa'azi ba har muciya har muciyan mu nan sabon garin zaria sai da suka zo da mota a tsakiyar babban titi kofar gidan alhaji madugu za su zo ne bagatatan da yin magariba musulmi sun faɗaka ana ta cin tuwon magariba sai a zo a yi maganganu na tada hankali sai su ɗibi mota sai su yi a guje haka suke yi ba inda ba su shiga don abin da ake so kawai a tada wata fitina gashi da kanshi yake faɗi manufar kawai a tada fitina ba wai manufar ita ce musulmi su zama kiristoci ba a'a manufar ita ce a tada fitina don a ce musulmi su ne 'yan tada fitina to sa'an nan kuma wannan darasin ya nuna mana irin yadda ya kamata a yi da'awa duk wanda ya zo a yi fitina a zaunar da shi a ce a'a ba fitina ba a yi ba don ita fitina ba ta da malami kuma ba wanda yake da digirin fitina wato kowa yana ya iya fitina ashe dan haka kai ba za ka nuna wani fitina ba amma tun da magana ce ta ilimi a zauna a yi ta a zaune ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka akwai wasu abubuwa da ne ishara a baya da yawa sai a yi haƙuri kwarai da gaske na tattara su sun shiga cikin waɗansu maganganun masu ɗimbin yawa kwarai da gaske a yanzu abu na ƙarshe da nake zan ja hankalin dukkan mai saurare na a kai daga littafin shehu usmanu ɗan fodiyo ne nake zan karanto mana wata wasiya wannan wasiya ta shiga cikin kunnen dukkan wani musulmi shehu usmanu a cikin littafin tamyizul muslimina min al-kafirina a shafin ƙarshe na wannan littafi yace fa in kun tabayyin lana ma nashtagilu bihi li yakuna ziyadatan ko li yakuna ziyadatan fi nuri basairina قلت فاعلم ان من اراد ذلك فليلزم اربعه امور jama'a duk wanda yake fatan ya fita daga cikin hayaniya da rudani shi da kanshi da duk ƙungiyar da take fatan fita daga hayaniya da rudani ita da kanta da dukkan al'umman musulmi da ke fatan fita daga hayaniya ga abubuwa guda hudu shehu yace a kula da su al'awwal na farko tilawatul qur'anil azim wa tadabburi ayatihi wa tafahumi ma'anihi karatun alqur'ani mai girma tsayawa a lura da ayoyin shi da kuma yi wa ainihin ma'anonin alkur'ani kyakkyawar fahimta Allahu akbar alherin Allah ya kai ga Abubakar Muhammadu Gumi a ƙarƙashin wannan ne ya rubuta littafin shi Rabbul Azhani ila ma'anil Qur'an dawo da tunanin mutane baki ɗaya zuwa ga ma'anonin alkur'ani Allahu akbar wannan yana daga alheri mafi girma da ya faru ainihin a ƙasar nan wanda ke bayyana sura ta gaskiya ta da'awar ahlus sunna cewa ahlus sunna a Najeriya ba su da'awar su suka zo da ilimi da Qur'ani ba amma suna cewa an bauɗe suna kokarin dawo da al'umma ne zuwa ga abin da ya dace الثاني شيخ يتي نبي قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ومطالعة سيره وتفهم كلامه واتباع سنته abu na biyu shehu ya ce karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma binciken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kokarin fahimtar ma'anonin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama da bin sunnar shi a nan ma mala bakar gumi shi ya ɗauki tuta domin shi ne mutum na farko daga shekaru hamsin da ta gabata wanda ya bayyana a tashoshin yada labarai kaf yana karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa hadisan kirayi sannan kuma yana ainihin bayyana wa mutane ingantaccen tarihin fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana kokarin nuna musulmi yaya ake fahimtar hadisan annabi yana cewa ba za ka iya fahimta hadisi ba sai ka dubi fassarar malaman farko sannan yana jan hankalin mutane akan a tsaya a sunna wannan babu shakka shi ya ɗauki ragamar wannan to kowane musulmi ya tsaya ya tunani game da wannan duk inda aka ce ana karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ya dace a kanka الثالث abu na uku da ke haskaka zuciya ya yi maganin fitina ma'arifatu akhbari salafi min as-sahabati wat tabi'ina wal iqtida'u bihi ƙoƙarin karatun tarihin sahabbai daga cikin malaman farko da tabi'ai da kuma ƙoƙarin kwaikwayarsu wa tarku da fatil umur da kuma barin bid'a kaga izala din kenan izala din kenan ma'ana duk yadda za a yi yaya su abubakar suke yaya su umar yaya su sa'id ibn musayyib yaya waɗannan malamai daga waɗanda suka gabata sannan a tsaya a kwaikwaye su sannan kuma a bar bid'a wajibi ne a bar bid'a ina fata an gane idan kuka dubi jimillar waɗannan abubuwan su suka tabbatar da izalatul bid'a din wa iqamatus sunna ayi tilawa alqur'ani a lura da ma'anonin shi a fahimci me yake cewa a karanta hadisai a san tarihin annabi a fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallama a bi sunna a san tarihin sahabbai da tabi'ai a kwaikwaye su a bar bid'a wannan ita ce izala ko kana cikin kungiya ko baka cikin kungiya ko kana Najeriya ko baka Najeriya wannan shine asalin saƙon duk inda ka rike shi tafiyar ɗaya ce ko ma ne ka kira kanka manufar da yake nan ƙur'ani hadisi sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina malaman kirki mutanen arziki ka tsaya akan abin da suka tsaya a kai sa'an nan na ƙarshe sai shehu ya kawo ainihin wato abin da ake kira kanwa uwar gani wadda ita take game waɗannan abubuwa sannan gishiri wanda yake daɗaɗa tafiyar abinci sai ce an rada taqwa Allah wal istiqamatu ala ta'a jin tsoron Allah da kuma tsayawa akan ta'a kar ka taso daga baya ka watsi a'a ka ji tsoron Allah akan abin da kake sannan a tsayu akan ta'a sannan wa tajannubul ma'asi duk wani sabon Allah a nisance shi wasayyi'at da dukkan wani mugun hali shehu yace fa inna hadhihi al-umur al-arba'ata hiya allati tashrahu as-sudura waɗannan abubuwa suke haskaka kirafa wa tazidu nura basairiha kuma su ne suke haskaka ainihin annuri a cikin basira ta zukata jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun abubuwan da na ainihin wato so in jawo hankalinmu amma a yi haƙuri daga ƙarshe na takaita kwarai da gaske abinda muke fata dama saƙo ne na fatan alheri wanda kuma in Allah ya so mun fara ganin alherai na wannan al'amuran waɗanda kamar yadda muke cewa wallahi tallahi hatta su kansu kiristoci wannan alherin sai ya je gare su a wannan mimbarin namu ko a wannan kujerar tamu muka zauna muka ce wallahi tallahi abin da mu musulmi muka yanke shawara ba dan ainihin kin komai ba sai dai dan kin ƙarya da kin zalunci muka ce jama'a ga inda musulmi ya kamata su yi alƙibla kiristocin ƙasar nan suka ƙi a yau kiristocin nan sun dawo sun ga alherin abin da muke faɗi to haka a yanzu muke faɗi wallahi kun dai ji wannan gashi yana kiristancin ya ce kullum yana cikin tashin hankali da bala'i amma yanzu ya ce shi kanshi ya zauna lafiya yake tambaya kai kanka yanzu baka ga canji a wuri na daga tafiya ta ma baka gani kaina na zaune lafiya ba saboda kulla bala'i a wani kai kanka bala'i ne gare ka don kullum ba sa cikin kwanciyar hankali saboda haka jama'ar musulmi wannan haɗuwar kan hatta su kansu kiristoci da ƙasar gaba ɗaya sai ta ci moriyar shi insha Allahu ta'ala amma dai daga ƙarshe mun muna kira zuwa ga attaqawa taqawa a ji tsoron Allah akan duk abin da ake sannan as-sunnata sunna sannan kuma abin da muke cewa ash-shabab ash-shabab a sa ido ga matasa kwarai da gaske su ne jali na addinin musulunci a nan ne kafin in rufe wannan wa'azin nawa zan yi ishara zuwa ga wani shahararren wa'azi wanda ne na sanya mishi matasa abokan aikin da'awa a daina gafala game da matasa kwarai da gaske kun ga wannan matashi ne gashi nan irin yadda ya amfanar da addinin musulunci da musulmai yusuf ibrahim bauchi gashi nan allah ya ɗauki ran shi yana dattijo ɗan wajen shekara hamsin da wani abu don yau kamar shekara shi hudu ko biyar da rasuwa allah ya gafarta mishi duk wasu matasa a sa ido a kansu a gaya za a yi a ci moriyarsu kada ko kaɗan wani matashi ya taso ƙungiyar izala ta ɗauka cewa wannan barazana ne gare ta ba abin da yake zama barazana ga musulunci don musulunci gaskiya ne musulunci shi yake zama barazana ga duk wata ƙarya amma babu wata ƙarya da take barazanantar da musulunci sakamakon haka don girman Allah a cikin izala ne ko a wajen izala kada wani matashi ya taso kirista ne ko musulmi dan ɗariƙa ne shi ko ɗan shi'a kowane iri kada ƙungiyar izala ta sake kallon